wasu na sauru ba ya zai tafi alfarki ma ya sha wa shaɗu Allah ilaha illallah wa adamu wa shaɗu na Muhammad na abu wa rasulu اتقوا الله أيها الوحى الأواه واعبدوه ولا تشركوا به سواه وتمسكوا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وانتهجوا نحن الصالحين من عباده إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ربهم عند ربهم ولا هم يحزنون حدثني حرملة بن يحيى التجي أخبرني وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب قال قال أبو هريرة يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نحيتكم عنه فاجتنبوه وما أمركم به وبالوا منهم وصفاروا إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم وأخلاقهم على أنبيائهم رواه مسلم أيها المسلمون لقد شرع الله لكم التجارة والبيوء وجعلها من سبل الكسب الحلال بل وحثت الشريعة الإسلامية المظهرة على العمل والكسب فقال تعالى وابتغ فيما آتيك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تجر فساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض واتقوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وكان النبي صلى الله عليه وسلم تاجرا أمينا قبل البعثة واشتهر بصدقه في البيع والشراء حتى ذكر بالصادق العميم وحث امته على تجاره الحرام وقال صلى الله عليه وسلم فيما روى الترمذي عن ابي سعيد رضي الله عنه التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق تاتزل العرش يوم القيامة رواه الأزبهاني وروى البخاري في صحيحه من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم له فيأتي بهزمة حدب على ذاره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه وقد ثبت أنه ما عن النبي إلا ويكتسب لقوت أهله وكان داود عليه السلام حدادا يأكل من عمل يده وكان زكريا نجارا وموسى عمل عند نبي الله شعيب عشر سنين ومحمد صلى الله عليه وسلم رأي غنم قريش قبل الرسالة فالتاجر مضيء وممتسل مع نصح وتجنب الحرام في تجارته وكل البيوع والتجارة وكل المعاملات المالية جائزة والتعامل بها حلال إلا ما جاء الشرع بحظره وتحريمه والمعاملات المحرمة محصورة منصوص عليها وأما المعاملات الجائزة وواسعة وكثيرة وغير محصورة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا خير في التجارة إلا لمن لم يمدح ما يبيع ويزم ما يشتري وأعضى في الحج وعدل في كل ذلك الحلف ومن المحرم في البيوع الجش لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبر طعام يعني كومة من لكمه وهذه الكومة بالظاهر جيدة وأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابه السماء يا رسول الله أي أصابه المطر ولذلك قطعه بمثله لكن من الجاه فقال صلى الله عليه وسلم فلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من كشف ليس مني رواه مسلم وكم من الناس من يغش في الحيوانات ويغش في السيارات ويغش في البضائع وكل ذلك حرام والمال المتحصل عليه مال محرم وإذا أردت أن تبيع بضاعة أو دابة معيبة فبين عيبها حتى يكون مالك حلالا ومن المحرم في البيوع بيع الغرر وهو بيع مجهول العاقبة ما هو معروف صفة وذاتا وكمالا أو نقصا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ومن الغرر ضربة الجائز يعني تقول لغواس أو صائر سمك أول ما يخرج معك من السمك أنا اشتريته بعشرة أو مئة نيرة والكيل والكم هذا مجهول هذا البيع حرام حتى يقال ويوسف ويعرف كذلك بيع الغرر إذا فرد دابة كصور كثور أو كبش أو نحو ذلك وما صباه من اللحاق به لا تبيعه وهو شارد واللبن الحليب الذي في درء البقرة أو الناقة أو الشاة بيعه لا يجوز حتى يخرج ثم يكال ولا يجوز بيع الميتة ومحرم الأكل أو الشراب كالخمر والخنزير والحبوب المنومة والحشيش وكل ما خدر وأسكر ولا يجوز بيع الأصنام والأوثان ولا صور ولا صور ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى ولا تجوز التجارة في كتب الكفر والضلال وكتب الإلحاد ولا يجوز أيضا بيع المجلات الإباهية والأقلام الإلهية ونحوها اللهم صل على سيدنا الحمد لله الذي جاءت الناس معه سبحانه وتعالى تجارة راجحة لن تبور يجد التاجر ربحها العظيم يوم القيامة الله المشتري والتاجر البائع وسلعة عبادته وطاعته لله سبحانه وعرضه الصالح الذي يقدمه إلى الله والربه الجنة ورب الله يوم القيامة قال تعالى إن الذين يسون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجو تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله اعلموا أن الله تبارك وتعالى حرم عليكم اتقاء الربا في البيع فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين وليستعد المتعامل بالربا لحلف من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيحرم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر, بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا مثلا بمثل الأبيض ولو كان هذا من نوع وهذا من نوع آخر وهذا زهير وهذا رديء لكن بئر رديء بالدراهم واشتري ما شئت من الجيد وإن اختلفت, وإن اختلفت الأجناس زاد التفاضل وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن طلال منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما godiya ta tabbata wa mahalicin sammai kasai wanda ya sanya wa mala'iku fuka-fukai waɗansu guda biyu waɗansu guda uku waɗansu guda hudu ubangiji yana ƙari a cikin halittarsa da abin da ya ga dama ina shaidawa ba abin bauta da cancanta sai Allah shi shi kadai ba shi da abokin tarayya ina shaidawa cewa shugabanmu annabi Muhammadu bawansa ne ko manzansa ne Allah ya zaɗin tsira da salati gare shi da iyalansa da sahabbansa kuma ya aminci gare shi aminci mai yawa bayan abin da ya gabata ku ji tsoron Allah ya bayan Allah hakikanin yadda ya kamata da tsoronsa ku sani cewa shine abun bauta ba waninsa ba na ku bauta masa shi shi kadai kar ku taranta shi da wani a cikin bauta ku yi riko da sunna annabinsa Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sannan kuma ku bi tafarki na bayin Allah na gari daga cikin bayinsa Qur'ani yana cewa lalle wa'annan da suka bada gaskiya ga Allah kuma suka yi ayyuka na gari suka tsaye da sallah suka bada zakka to lada ladan su ya tabbata gare su a gurin ubangijin su ba kuma za su tsoro ba sannan ba za su bakin ciki ba har malatu ya zantar da mu daga haya a tujibi shi kuma ya ba mu labari daga wahabu ya ce yunusu ya zantar da shi daga ibnu shahabin shi kuma ibnu shahabin ya ce abu salamata dan abdurrahmani da kuma sa'id ibn musayyib sun zantar da shi su duka biyun sun ce yana abu hurairah Allah ya kara masa yadda ya kasance yana zantarwa cewa shi ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk abin da na hane ku gaban aikatawa to ku nisance shi duk kuma abin da na umarce ku da aikatawa to ku yi iya yadda za ku iya na abin da yake hani ne daga Allah tabaraka wa ta'ala wajibi a nisance shi kwata kwata ba zaki bane amma abin da yake an ce a aikata to wannan ne mutum zai iya yadda zai iya annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin hadisi yana cewa inna dina yusrun walan yashadda dina ahadun illa galabahu shi addinin Allah sauki gare shi amma duk wanda zai tsanta kansa addini to sai addinin ya rinjaye shi sai yasa ka dauki ya abin da zaka iya cikin abin da yake na sunnoni amma ba lalle ka aikata su duka kadai dai abin da ya halakar da wanda ke gabanin kun ji annabi sallallahu alaihi wasallama shine yawan tambaye tambayan su ga annabawa abinda ba a bayyana musu hukuncin sa a cikin littafan su ba ko kuma annabi ya zo da hukuncin sa karara ba daga Allah sai zo suna tambayar sa ya hukuncin abu kaza yake ya hukuncin abu kaza yake sannan kuma waqtilafum ala anbiya'ihim sannan saba wasu ga annabawan in an gaya musu ga hukuncin yadda yake kuma sai su saba ba za su aikata ba wannan hadisi al-Imam Muslim ne rawace shi ya ku musulmai ku sani cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya shar'anta muku kasuwanci da kuma saye da sayarwa wannan ya daga cikin abubuwan da Allah ya shar'anta kuma sanya shi daga hanyoyin neman halali a wajen ku bar ma fiye da haka shari'ar musulunci mai tsarki ta kwaɗaitar ta kuma zaburar a kan yin aiki da kuma tsuri wuri shine kowa ya nema daga cikin abin da Allah ya kwace masa ubangiji ta'ala yana cewa wabtagi hima ataka Allahu daral akhirah ka nemi gidan lahira a cikin abin da Allah ya baka amma kar ka manta ka sanka kuma na duniya yayin da kake ta kokari dan aikin lahira dan neman tsira da shiga aljanna da kuma kar ka manta kai aiki domin abin da zaka rayu da shi a nan duniya ka kyautata kamar yadda Allah ya kyautata maka amma kar ka nemi yin banna a ban ƙasa Allah tabaraka wata'ala yana son ko ku baya son waɗanda suke masu barna ubangiji ta Allah yana cewa wata aya ya ayyuha allazina amanu ya ku wanda ku ba da gaskiya ga Allah idan an yi kiran sallah a ranar juma'a to ku gaggawa mala ku tafi ya zuwa zikirin Allah shine sallah sai ku kyale kasuwanci kuma kowa ya rufe shagonsa ya rufe gurin cinikayyarsa ya tafi gurin sallah idan an kira sallar juma'a yin haka shine fa alheri gare ku idan kun sani to ku aikata amma da zarar an yi da sallah to ku warwatsu a ban kasa ku nema daga cikin fadalan Allah tabaraka wa ta'ala ku yi zikirin Allah zikiri mai yawa ko cewa ku za ku rabauta annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a tajiri ne wanda yake amintacce tun kafin aike shi ma yayi kasuwanci sallallahu alaihi wasallam dukkanin mu mun san kissa ta manzo Allah ya kasance sallallahu alaihi wasallam tun yana karami babban sa yake dauka sai je da shi garin sha shine Syria a yanzu ya je kasuwanci da shi yana raka shi ba zai iya kasuwanci a lokacin ba domin kankanta shekaru amma dan ya ga abin da ake yi babban sa yake tafiya shi haka bayan ya yi juma'a kafin aike ya zo gurin na Khadija ta Kubra sallallahu alaihi wasallama ta ba shi kuɗi daga cikin dukiyarta ya tafi je mata kasuwanci a sha kuma ya ci riba mai yawa ashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa dan kasuwa ne sannan kuma ya shahara da gaskiya a cikin saye da sayarwa har sai da aka masa laqabi as-sariqul amin ma'ana mai gaskiya kuma amintacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zabar da al'umma akan yin kasuwanci da neman halal annabi yana faɗa sallallahu alaihi wasallam a cikin abinda Imam Tirmidhi ya rawaita daga Abu Sa'id Allah ya kara masa yadda yana cewa at-tajiru saduqu attajiri mai gaskiya a cikin kasuwancinsa to za a tashe shi na alkiyama tare da annabawa da siddiƙai da kuma shahidai a shekarar kasuwanci ba karamin fadala gare shi ba inda mutum ya tsare haƙƙin Allah a cikinsa an rawaito daga sayyidina Anas ibn Malik Allah ya kara masa yadda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce at-tajiru saduqu ta tazilla al-arshi yawm al-qiyama at-tajiri mai yin kasuwanci wanda ya gaskiya a cikin kasuwancin to zai kasance a ƙarƙashin inuwa al-arshi na al-qiyama wannan hadisi Imam al-Azhari shi ya fitar da shi Imam al-Bukhari ya rawaito a cikin ingantaccen littafinsa daga sayyidina Zubair ibn al-Awani ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wallahi ɗayan ku ya ɗauki igiya sai ya je yayo itace dami guda misali ya ɗoro akan gadon bayansa ko ko a kansa ya zo ya nemi kasuwa ya tayar inda ake sayar da itace ya zama Allah ya tsare fuskarsa da wannan abu da yayi na gudan zuwa ya roki mutane ma'ana dai ya nemo kansa wata hanya da ba zai je yana tambayar mutane ku san mun ku san mun ku san mun ba abinda ake samu wala to mutum ya wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairul lahu min an yas'ala an-nas haka yafi masa alheri daga yaje na tambayar mutane a taimaka masa da abin da zai ci ko zai sha ko zai ci da iyali a adauhu aw mana'u mafi tsacin ma manzo Allah ya ce su ga dama su bashi ko su kana masa hana shi wannan shi yafi da shi yafi damuwa ma shi je ka samu mutum kana masa maula kana cewa Allah ce maka mu yi min kaza yi min kaza ya saurare ka tsaf sai ka gama faɗa duk abin da ke cikin ka sai ce wallahi babu ko sai ya hakuri zama haɗu ga wannan mai fi shi illa ba shi da amfani zubar da ruwan fuskar ka kai kibar da mutuncin ka kai ko da yake an yi umarni yayin da aka fahimci cewa mutum na cikin hali mawuyaci a taimaka masa a bashi amma a bashi dan ganin dama ba sai ya zo ya tambaya in ko mutum ya zo tambaya kasancewa ba ka da shi kaka bashi ba ya tambaya a inda ka fahimci me yake nufi kace da shi to kaga dai yanzu babu kai hakuri an samu wa hakan gaba shikenan da ya mafi sauki to dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gara mutum ya je yayi da mun itace kaga wannan karamin kasuwanci kenan da ba bukata wani jari mai yawa dan abin da kake bukata kullun shine gatari sai kuma igiyar rama ko kila ka samu gatarin ma igiyar rama ba ka samu a hanya ma ka tsinci ledoji ko wani abin ka dara ko tsumma sai ka hada ka je ka dauro ita ka kaga ba wani jari da ka je kuma ita nan ba na kowa bane ba sai filin da ake karyarsa ake yi ba sai ka je hukuma za ka yi kicewa da ka je kullum sai ka tara ka kawo ka saya shike nan ka zama abin da za ka rufa kanka a fili kuma ka kubuta daga waccan matsala me yawa ko gatarin ma ba sai ka saya ba akwai itacen da ba bukatar gatari kirare ne kurin da ka babballa sai ka hada ka dauri ala kulli hal dai manzo Allah yana nuna mana ne sallallahu alaihi wasallama ta mai hukumcin ya wancan to gare ne mota mafita wata take ba za ta zubar da mutuncin sa ya tabbata cewa annabawa da yawa ‘yan kasuwa ne, sannan babu wani annabi wanda baya aiki, babu annabi ce ma zana ba taɓa yi ba. Duk annabawa kowa akwai aikin da yake don ya ciyar da iyalinsa kuma ya samu abin da zai rayu da shi. Annabi Dawud alaihi salam maƙeri ne, ƙira yake yi. Yana ci daga aikin hannunsa. Annabi Zakariya kafinta ne. Itace yake samuwa ya gyara su zama katako, ya sana'anta abin da zai sana'anta da shi don ya sayar. Annabi Musa amince tabbata gare shi ya yi aiki tsawon shekara takwas ko goma kamar yadda Qur'ani ya faɗa a gidan Annabi Shu'aibu. Ko inni uridu an yunki haka idabna idabna tayya hatayi ala an tajirani samaniya hijaj fa idan bayan atmamta ashran fa min indika. Ko ina so kai mun zan aura maka ƴata guda ɗaya daga cikin matan nan guda biyu. amma sharaɗi shi ne za ka yi ma aiki tsawon shekara takwas amma an ka cika goma ma sai ka ga dama ni da takwas ɗin ya ishi ko wala wuri da na shuka alaika to ala kulli hal da kaga annabi Musa ya aiki a gidan annabi Shu'aibu dan ya samu abin da zai rayu da shi sai da shekara takwas ko goma yana aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makiyayin dabbobi ne shi yake yin kiwon dabbobi ga Qurayshawa kafin aike kafin a aiko shi zama annabi yana zuwa a koro dabbobin mutane ya hada ya kora ya tafi daji ya wuna a can tare da dabbobin nan ya kiwata su da yamma ya dawo da su ana biyan salada ko dai karshen sati ko karshen wata ko ya danganta da yadda aka yi ajali amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma tun yana karami ma bai zama ya zauna haka nan yana jira daga Allah fita yi yana nema saboda haka attajiri ko kuma wanda yake yin kasuwanci biyayya yake wa Allah da umarnin Allah yake cikawa amma mutukar ya yi gaskiya a cikin kasuwancin kuma ya nisanci abin da yake haram a cikin kasuwancin amma sabanin haka to yana jefa kansa cikin haɗari dukkanin kasuwanci kowane irin nauyi da dukkanin saye da sayarwa da dukkanin wata mu'amala ta kuɗi kowace iri halacce ta halatta a yi ta in banda abinda shari'a ta zo togace ta ce banda shi abubuwan da suke an togace su an ce banda su takaitattu ne kuma sanannu ne dukkaninsu nassin shari'a ya zo da su ƙarara amma waɗanda aka bari a buɗe ba a haramta ba ko ba a takaita ba su suka fi yawa saboda haka kowa yana da wusa kenan kana da abin da za ka yi kasuwanci da shi domin abin da aka takaita aka ce bai halarta a yi kasuwanci da shi ba to ɗan kaɗan ne wanda ba shi da yawa ne ya zo ga sayan na abu da Allah ƙara masa yadda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la khaira fi tijara babu alheri a cikin kasuwanci sai dai ga wanda bai yabi abin da yake sayarwa ba ko da abin da kake sayarwa halak ne cinikin da kake yi halak ne kasuwancin ka halak ne amma in ka koma dan ma'abba duk wanda ya zo zai sai kaya ka dinga zuga kayan bayan ka san ƙarya kake ana kaga wannan ai wannan mai kyan kenan wannan shine mafi kyau ai ba za ka samu kamar sa ai duk inda za ka zaga kasuwan nan babu kuma ƙarya kake to yanzu kasuwancin ka baka ba shi da albarka kasuwancin ka ya zama ka gurbata shi da haram kar dan kasuwa ya dinga yaban kayansa a'a ya faɗi gaskiya a cikin kayan kawai ya faɗi ya abin da yake shine gaskiya a cikin malam yamda ko liman lan yada ma yabi matukan da ya ba abin da yake sayarwa ba walan yazumma ma yashari kar kuma dan kasuwa ya je dinga zargin abin da zai saya yana aibata shi idan ya je siyo kaya nawa wannan Kai, wannan ma ai ba shi da kyau Kai, wannan ma da ganin sa ba zai wannan daraja ba Kai, wannan ma ai kaza ya dinga kukkushe kayan dan ya tsorata mai siyarwa kawai dan ya sauke farashi saboda shi kuma ya mutsa ka saya sai ka aibata kayan sai ai wannan ma kaza kaza ni wannan ma ba irin sa so ba Kai, wannan da zai samu wani ma da aiki ka nuna masa kwata kwata baka bukata dan kawai shi kuma san ka siya ya sa ya sauke farashi ka siya kwasha kwasha wannan ma haramun ne manzo Allah ya ce duk wanda ya ga kasuwancin sa sai ya lalata kasuwancinsa ya cire albarka daga cikinsa haka na wa'a fil haqqi mutum ya bada abin da yake gaskiya kuma ya guji rantsuwa a cikin kasuwanci kai ya dinga wallahi kaza ne wallahi haka na siyo ni ma wallahi an abu kadan zancin ka siya kai ni wallahi ban ma ci riba ba duk irin wannan ƙarya ce kuma haramun ne amma ba yadda za mutum bai ci riba ba ya sayan maka abin da yake bala din nan yana tarin tsare tsare ƙarya yake da gaskiya yake al'ada ba zai rantsuwa ba saboda haka kamata ya dan kasuwa ya zama silent ya zama ya rufe bakinsa kawai ka zo siyan kaya gashi wannan farashinsa kaza ne da da hali ma ka rubuta ka lika a jiki amma sai tambaya in yayi masa ya dauka amma dan kasuwa yana kasuwanci zai sayar da wannan zoban naira goma ga wani in wani zo kuma ya ɗari zai siya wani kuma a sai mai ɗari da hamsin ya danganta sai an kalli kala ka sai a ma farashi ko kuma da mai ka zo inda ke ka zo a ce ba naira hamsin ne in ka zo da babban mota kai fashi a ce ɗari da hamsin saboda kawai an san kai ba za ka tsaya tsayawa ba duk wannan haramun ne cire albarka daga cikin kasuwanci ya daga cikin abin da aka haramta na kasuwanci yin algus a cikin kasuwanci ka ɓoye aibi saboda ya tabbata daga Abu Hurairah Allah ƙara masa yarda sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya wuce ta wani teburin abinci ana sayarwa sai manzo Allah ya dawo alkama ce fa ake sayarwa manzo Allah sai cusa hannunsa a cikin daro daron da aka zuba alkama irin daron nan da ake auna kaya a ciki sai cusa hannunsa tsakiya sai manzo Allah ya ji danshi a ƙasa sai ya dago hannunsa ya ce menene wannan kai mai sai da mai sai da mai sai da alƙawa mai haka mai haka na ji danshi sai ya ce ya rasulullah ba laifi na bane ruwan sama ne ya taba shi ma'ana ruwan sama aka yi ya zika min kaya kafin dauke shine abin da ya faru amma kuma gashi ya zuba busasshe a sama in ka zo ba za ka ga danshin ba sai yayin da aka cusa hannu sai aka ji danshi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to dan me baka zuba busasshen a sama ba kowa ya zo ya gani ya san abin da ya tsaya sai annabi ya ce man gashe ni falaisa minni duk wanda yayi wa al'umma ta algus to ba nawa bane ba ni ba shi ba ni ba shi wannan hadisi al-Imam Muslim ya rawace shi da yawa daga cikin mutane suna yin algus a cikin sai dabbobi ka san dabbar ka gurguwa ce ko kuma kila ba ta shan abinci da ba ta cin abinci da yawa amma ran da za ka ta kasuwa sai ka sa ta sha ruwan dan wake cikin ta ya kumbura bulbul ka je ka ta kasuwa ka sai ta da tsada da an kai ta sirki an daure ta tafi tsari shikenan sai ta koma asalinta wannan algus ne ka sai da haramu in kai haka da yawa mutane suna algus a cikin sai da dabbobi sukan yi algus a cikin sai da mota za ka sai da motar ka ga yadda asalin da take amma rabbi zaka sai zaka kai ta gurin bakaniki a tattanda wasu abubuwa a jikinta dan ta fito da haske kila ma a mata fenti dan a ganta kamar sabuwa sai ka je ka sai ta haka bayan kuma ka san abin da ke cikin ta haka na mutum yana yin algusa a cikin kowane irin kayan sayarwa to duk wannan haramun ne kuma duk dukiyar da ka samu ta wannan hanyar haramun ce idan kana so ka sai da dabba ko ka sai da wani kaya wanda yake da aibi to ka bayyana aibin karara ga wanda zai siya in ya ga dama ya siya a haka in ya ga dama ya bashi ka gaya masa ga illata ga illata amma ka siya in yana so ya siya a haka ya daga abin da yake an haramta a cikin kasuwanci shine abin da ake cewa bai'ul garab ba haushe yana kiran wannan cinikin muri a sama abin da ba shi tabbas ka sai da shi wannan ka sai da haramun dukiyar da ka samu haramun ce shi ne duk abin da ba a san karshen sa ba ko ko ba a san sifar sa ba hakikatan ko kuma a san kamalarsa ko tawayarsa ba duk wannan bai ulgarar da sunansu ya zo sai na Abdullahi bin Abbas Allah kara musu yarda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani ga buran bai ulgarar shine cikin buri a sama ya daga cikin misalin irin wannan mutum ya dubi mai su mai kamun kifi ya ce masa shiga ruwa duk kifin da ka kamo nasu ya dubu nasu ya naira goma ko nasu ya dubu daya ko nasu ya kaza misali dai kaga baka san me zai kamo ba shikenan ka siya na siya sai ya danna cikin ruwa kuma sai je kawo ma etara ɗaya ka kanuwa in mini ne kamar ɗan yatsa yanzu ya za a yi kenan kaga wannan ba daidai bane saboda haka sai abin da yake gashi a hannu shi ake siya cinikin kifi a ruwa bai halarta ba misali kenan ko kuma duk abin da ya kama da wannan haka na yana daga irin wannan ciniki wanda yake bai halarta ba mutum ya sai dabbar da ta bata ka san ragon nunawa eh wallahi ya bata a haɓar Allah wallahi ya bata ni ku ragon nan na so shi ni so ne maka sai mun da shi Allah to ka sai mana an kawo wa sai ka amsa ba shikenan kawai sai a ciniki ka biya to ba gan shofa ka sai asara wannan ba daidai bane da abin da yake baya kusa haka na mutum ba zai sai nono a cikin hantsa ba sai an tatso shi ga a fili sai an auna shi an ga yawan ga saniya ta ko ga raƙuma ta da hantsa a jikinta nono ya cika bulbul nawa ka saya ta atana ta dubu biyu sai a je a sai a gashi ba fi cikin kofi ba to kuma ko da an tatso abin da ya fi na kuɗin ka ma dai haramun ka siya ma'ana kenan ko an tatso abin da ya fi na kuɗin ka dai ka sai haramun daga wannan bai halarta ba bai halarta ba kuma mutum ya sai da mushi abin da yake ya riga ya mutu akuya ce ta mutu ka sai da ita haramun ko na mai kama da haka haka da abin da aka haramta cin naman sa ko cin sa ko shan sa to haramun ne kuma a sai da shi kamar misalin giya haramun ne a sai da ita haramun ne a sai da alhanzir haramun ne a sai da kwaya irin kwaye da take sa bacci maye ma'ana ko kuma irin ƙwayoyin da ake sha mutum zai ce ani ba na shan wiwi to amma kana sai da ita sai da ita kuma haramun ne kamar shan misali kenan haka na duk abin da yake sa maye ko yake bugar da hankali haramun ne a sai da shi bai halatta ba a sai da gunki bai halatta ba a sai da duk abin da aka suranta shi na daga surar abin da ake sayarwa ko da hoto ne sai aka yi shi hoto kalar gunki ko zane kalar gunki haramun ne a sai da shi haka na bai halatta ba a sai da littafai na kafirci da bata wanda suke kai mutum wuta haramun ne a sai da su ko da kai dan kasuwa ne kuwa haramun ne a sai da littafai na ilhadi su ne wanda suke raina Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haramun ne a sai da mujallu da jaridu wanda suke dauke da hotunan batsa ko kuma fina-finai wanda suke dauke da hotunan batsa wanda ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sanya kasuwanci kasuwanci tare da shi kasuwanci ne wanda yake kullun riba ake ci ba a faduwa shine yin kasuwanci tare da Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake attajirin zai samu riba sun yana kiyama mai siya shine Allah mai sayawa kuma shine kai attajirin kayan da za a sayar kuma shine bautar da kewa Allah tabaraka wa ta'ala a duniya aikin ka nagari wanda ka gabatar da shi ga Allah shine kayan kasuwanci riba da zaka ci kuma tace aljanna da samun yadda Allah kuma Qur'ani yana cewa innal ladzina yutluna kitaballahi qamu salata Allah wanda suke karanta littafin Allah kuma suke tsaye da sallah suke cewa daga abin da muka azanta musu a fili a sarari ko a koye suna neman wato samun wani kasuwanci ne wanda ba zai ba za a fada a cikinsa ba domin Allah ya cika musu lazardakin sa na alkiyama kuma ya kara musu daga cikin fadalarsa Allah Allah mai gafartawa ne kuma mai wato mai yawan godewa kan aikin da aka yi ina shaidawa ba a mota sun tasi Allah shi shi kadai mashi da abokin tarayya cewa shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babansa ne manzansa ne masoyinsa ne kuma halilinsa ne Allah ya zata tsira gare shi da sahabbansa da iyalansa da wanda suka bi su na ganin hatashin alkiyama Allah ya aminci aminci mai yawa ya ku bayan Allah ku sani cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya farlanta muku ku guji riba wajibi ne ku guji riba a cikin kasuwanci Allah yana faɗa yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa ma bikum min arba'in kuntum mu'minin ya ku wanda ku bani gaskiya ga Allah yanzu ran Allah kuma ku guji da abin da ya saura daga cikin riba inda kun kasance ku mu'minai ne saboda haka duk wanda yake cin riba to ya shirya yaƙi ne tsakaninsa da Allah da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haramun ne a sayar da zinari da zinari ko azurfa da azurfa ko alkama da alkama ko sha'ir da sha'ir ko dabino da dabino dan uwansa ko kuma gishiri da gishiri sai dai a sayar da su gwargwado da gwargwado kuma hannu da hannu ma'ana kuɗi hannu ka ba da awan gishiri ɗaya a baka awan gishiri ɗaya ko da kala su saban banta kuwa in kana so ka sai da wannan da kuɗi sai ka sai wancan da kuɗi amma ba dai ka sai da wannan da wancan ba ma'ana su cikin bangi shirin baka manda kuma sannan ka ce sai an ƙara maka saman naka ya fi daraja yin haka haramun ne da bata shiga cikinsa Qur'ani yana cewa ya fi wanda kuma da ga Allah kar ku ci dukiyoyinku a tsakaninku da barna sai dai in ta kasance kasuwanci ne wanda yake yarda ta shiga tsakani kar kuma ku kashe kawunan ku Allah tabaraka ta'ala mai jin kai ne gare ku ta bayan Allah ibadallah inna Allah amarakum بأمر مدى فيه بنفسه وسنى بملائكة قدسه وثلث بالمؤمنين من جنسه وينسه قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق المقدار العظيم ورضي الله عن صحابته وخلفائه الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن السسر باقيها بالأشرف وشرب الجنة اللهم انصرنا بهم وانصر من نصر الدين وحضر من حضر المسلمين اللهم أهلك من كان في هلاكه رأس المسلمين ودمر أعداء الدين واكتب السلامة والعافية لأبيك المؤمنين وإخواننا المؤمنين المجاهدين واغفر لنا ولوالدينا ولأشياخنا ولمن سبقنا بالإيمان وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارفع عن الجهل والرجوع والأولياء واكشف عنا بلا بلاء ما لا يكشف غيره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله